أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار رضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القدر المختوم وبرزخ المحمدية وقدر العقاب الشك السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشم الباسي الشك السيد إبراهيم النياسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun dawo kan karatun wannan littafi namu mai albarka wato ra'iyatu suluki ta imamu sharifi inda a wannan zama zai zama halka na goma sha uku haka ne yawa wanda shine zai zama halka na goma sha uku wanda rana ya ce wai kamata ya zama na sha uku to larura ya gifto ya zama to karatun mu samu yi ba insha Allah yau za mu tashi muna dai nan ne muna magana a inda malam ko shehi yake mana magana shine ra'iyatu suluki yake mana magana akan shehun tarbiyya da kuma irin yadda ya kamata a mu'amalance shi da kuma yadda za a neme shi a gano shi don a mika kai zuwa gare shi don sa da bawa zuwa ga Allah inda kuma shi Abdulaziz da babu yake fassara mana baitocin kamar yadda almajirin shi Ahmad bin Mubarak ya tafa daga gare shi kuma Allah sannan sai Imam Sharif ya ce faman sabi'at mir'atu nazir samihi aratu bi wajhi shamsi min kalafil badri ومن لم يكن يدري الأرود فربما ومن لم يكن يدري الأرود فربما يرى القبض في التدويل من أقبيه الكسر يكي فمن سدئت مرآة نازل فهمه فمن سدئت مرآة نازل فهمه دوان دا مدوبين idon fahimtar shi ya yi tsatsa fahimta tana da ido wanda take kallon al'amura da su wanda take gane al'amari mai kyau da mara kyau da su, to idan aka samu rashin sa'a sai wannan madubin na idon fahimta, idon basira, sai tsatsa ta rufe shi, to arathu za ta nuna mishi, ita wannan madubin zuciyar nashi kenan, ko madubin ainihin ganin fahimtar shi ɗin zai nuna mai min kalafil badri aratu bi wajhi shamsi min kalafil badri duk wanda ya daga kai musamman wata ya ya cika din nan yana da haske za ga wani baki a cikin wata ko ba ga wanda har da ana yara sai ga cewa ai ga tsohuwa can a tsuguna tana soyan kosai ga kaza da kaza to duk wanda zuci amma rana na da wannan rana tana da wannan bakin shine kalafil badri kalafil wannan bakin da yake jikin wata rana na da shi to duk wanda murtsin mutsayin naziru fahimi mana idanun fahimtarsa idanun zuciyar shi ya tsaga to wancan bakin da ke jikin wata sai idanun zuciyar na shi riga nuna mai shi a jikin rana sai da zuciyar shi dawo yana nuna mai wannan abun a jikin rana dalili idanun zuciyar idanun fahimtarsa ya riga ya yi tsaga saboda ka bayan da al'amura suke haka zai riga ganin su ba ana tare ومن لم يكن ومن لم يكن ومن لم يكن يدر العروض duk wanda bai san ilimin da ake kira da ilmul arud ba ilmul arud shine ilimin da ake auna waƙoƙin larabawa da shi akwai baitoci waƙa da kuke ganin ta larabci kowace akwai baharinta buhurdin goma sha shida ne kowanne idan ka sauka daga kan tsarin wannan baharin masu karantawa suna duba za su ga waga taka kawai takari to shine sai to shine nan yana buga mana misali ne yace duk wanda bai zama to ya san ilimin arud ba fa rubbama yara al-qabba shi tadwili sau da yawa zai ga abin da suke kira qabdu a cikin baharu tawil sai ga shi min akbayil kasari yana daga mafi munin karyewar waka wato kowane baharin akwai abin da suke kira shi al-zihafat wal ilash jihaf da illoli ba dole ne ku gane mutum da ba layin ku bane haka kai tsaye amma dai tunda karatu ya biyo ta wajen da ya zama dan yi bayani saboda ba ku kare ne kuke fahimtar karatun ba ba ku kare ne mana kuke bibiyan karatun ba abinda ake nufi kamar yanzu baharu tawil kamar diwanin maulamu shekul islami yana an an dora shi ne an tsara shi ne an an tafikar da shi ne akan baharu tawil baharu tawil yana da tafiloli ne tafiloli ne guda guda hudu a sadarul bait yana da tafiloli guda hudu a adadul bait ma'aunin shi ne fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun to amma a ciki akwai abin da suke kira kabdu shine ana shafe na biyar din shi tafila din wanda yake saki ne to shi baharu tawil kabdu yana shigan shi sosai yadda ya kamata to duk wanda bai san ilmin arub ba yana ganin wannan kabdun sai ya ce kai wannan waka takari kowa gawa a bai san cewa wannan abin yana shigan man bahar tawil din ba sai ya dauka cewa kare wato to shine dai yana buga maka misali ne duk wanda bai san abu ba dai zai kalle shi a bai bai din da ya ya kamata ya kalle shi ne ana tare to ga sharhin baitin na kama haka yace kana shaykh radiyallahu anhu Ahmad bin Mubarak yace Shaw Abdul Aziz Dabbab yarda Allah ta tabbata a gare shi yace al ma'ana abinda malam yake nufi da wannan baitin faman sadi'at ainuhu duk wanda idaniyarsa ta yi ta yi tsatsa yara sawa da lazi fi wasatil kamari ala wajen shamsi zai rika kallon wannan bakin da yake ainihin tsakiyan wata sai ya rika ganin shi a fuskar rana allati la sawa da fiya asalin wanda ita rana ba wannan ba wannan bakin a tare da ita bisa asali ko ba ka ba me yasa lin ikasin haƙa'iƙi haji saboda haƙiƙoƙi abubuwan da suke tabbas sun canza su zama ba haka ba shi a haƙe shi abin da yake tabbas ya zama ba tabbas ba a haƙe shi abin da yake ba tabbas ba kuma ya zama mai tabbas ana ganewa to wa muradu wa muradu abin da yake nufi da wannan misalin da ya buga mana shi ne inna man lam yakun za basiratin duk mutumin da ya zama to ba ma abucin basira ba mun dai sai magana akan basiran nan shi da wani zuci ido da ke cikin zuciya wanda shi ake ganin haƙiƙoƙin al'amura ake ganin al'amura bisu nan da suke ana tare to duk wanda ya zama to bai da wannan basira fa innahu shi wannan din yara al'aiba fi shekhil kamili sau da yawa sai ya kalli shehi wanda ke cikakke ya kai ko ina a fadar Allah ya cika a kowace halara ta daga cikin halarorin Allah halarar sunaye halarar sufofi halarar zaki ya san ainihin makamatu da maratibu da haƙa'iku duk ya sani amma sai ya kalle shi sai kalle shi a matsayin sai kalle sai ga aibu a tare da shi saboda mene saboda shi iya ganin hakikokin al'amura yanda suke fayan fayan shiru an sai ma ya tsiye gudu daga gare shi ai batacce ne ma batar da shi zai yi ana tare wayaran kamala amma kuma sai irga ganin kamala ya ga fisa'ili haka ya rubuta nan amma mai mai dan mai tahqiqi littafin ya koma kasa ya ce fisa'ili kuma sai kamata ya zama saboda fisa'il bai da wata cikakke bai da wata ma'ana da za ta da zai dauka anan fisaliki kawai sai ga wani malamin da bai san komai a bisa ɗariƙun sufaye ba bai san komai ba duk abin da za a faɗa ba a ɗariƙun sufaye biyu yake kama na wani zaurance in ma Allah ya batar da shi sai daga kallon abin ma a matsayin bata amma shi wanda bai da idan zuciya to sai ya riga ganin ai sai ya riga kallon wannan sadikin wanda bai san komai abin da ya shafi ilmul hakikati ba sai ga ganin shi shine cikakke shi ya kamata ma a yi ana tare saboda haka fa yadullu alai kana zuwa kana tambayar shi cewa wa ya kamata ka rike a matsayin shi tarbiyya sai shi ga irin su malam wani alhali malam wani nan gaba ɗaya kai tsaye bai ma san komai a layin sufanci ba amma kuma ba mu taɓa ganin shi shi wannan din dan an ce ga wani ya gama jami'a ya karanta abin da ya shafi agric ma'ana bangaren abin da ya shafi noma ya samu digirin farko ya samu digiri na biyu ya samu digiri na uku ma'ana a doctor kenan ya kai dakta amma abin da ya karanta abin da ya shafi agriculture noma shi kenan kawai sai wata rana ga matar shi bata da ciki za a kai kasuwanci sai ya ji ah to shi likita duk dai ba can wajen ba ABU na gaddi suna tafiya suna karatu ba to ai da wani shi ma na ga ABU nan yadda wajen shekara goma yana zuwa ABU nan a kai ta kawai ya mata ya mata tiyata ya taɓa yin wannan wautar ya taɓa yin wannan wautar ba saboda mene saboda shi kan shi ya da ya je jami'an nan ba wannan karatun ya yi ba ga karatun da ya can da dai tambayar shi zai wani iri ya kamata a shuka da yaushe ya kamata a yi shuka da yaushe ya kamata a wani irin maganin kwari ya kamata to a nan ne zai tambaye su saboda ya san layin shi ne to haka abin da ya shafi sha'anin sufanci ba za ka je ka samu wanda bai da alaka da sufanci ka ce shi ne za ka tambaya bisa abin da ya shafi sufanci ba abin da zai faru zai bata ne ya batar da kai kawai eh ya bata ya batar da kai Allah ya kiyaye mu tabewa to shi na abin da malam yake nufi wa qawluhu faɗin sa dai cewa mallam wa mallam ya kulli yadar al-aruda duk mutumin da bai san ilmul arud ba ai wa mallam ya kun ya arifu mizana shi wanda bai san ma'aunin waka ba rubbama sau da yawa ya take da zai kudurci anna suqut al-khalis faduwan baki na shida na biyar baki na biyar min arudi na daga arud na bahar tawil a bahar tawil huwa min akbail uyubi shi ai mafi munin aibu ne a ciki amma ba haka bane haka larabawa suka tsara haka ake yi an gane kazalika man lam yakun ya'rifu istilah sufiyya haka nan duk mutumin da bai san kalmomin da sufaye suke amfani da su ba ana ganewa ke ausati shaykh al-murabbi cikin siffar tashyihin tarbiyya to rubbama sau da yawa ra'al kamila zai ga cikakke ta ko ina a fadar Allah fa zannahu mubtadi'an sai zance shi ma dan bid'a ne an gane ai fana fara an sun tsere daga gare shi ya zama to bai amfana da shi ba kama dalla kama dalla alal majzubi kamar yadda kuma zai iya shirarwa ga majazubi wanda kawai shi majazubi ne ba ruwan shi da abin da ya shafi suluki sai ci saboda ya gaishi shi da wasu hakaiku na jalba sai shirya ya zuwa gare shi wa ko lai sai ki shi ma bai tantance ga shi tarbiya ba shi tarbiya sadiki majazubi a hak wahal wahal absarat aynaka misliya sa'iran haka shi yake fada suluki wa jazbi wal ulum fi duk idan ka saba ganin iri na cikin sha'anin tabiya cikin sha'anin Allah ga suluki ga jazba suluki wa zarbi ka taɓa gani irin suluki irin nawa ka taɓa gani irin haƙa'iƙu na jazba irin nawa sannan ga ilmomi kwarare kwarare to haka ake buƙatar shehu ne zamanto shehin tarbiyya da Allah ana tare to shi ne kultu malam ya ce sai shi abin wannan ahmad bin mubarak ya ce sai na ce hasilu ma zakarahu sahibur ra'i ya ce fi hadhihi al-abyat matabbatin dai abinda ma abocin ra'iya shine asalin littafin kenan mai waken ya ambata waɗannan baitocin da muka karanta tun daga farko inda muka fara karatu zuwa nan ko tun da lokacin da muka fara magana cewa wafi shekhi ayatu ai daga nan muka fara magana akan shi tarbiyyan go to ce inna shekha lalle shi shehi idza kana khaliyan min ilmi zahiri ne zaman to bai da ilimin zahiri gashi nan ba za a iya sa littafin qawaidi alari ishmawi iziya risala a karanta a gaban shi ba wal batil sannan bai da ilimin batini bai yi tarbiyyar azkar ya yi tarkiya ya san makamatu ya san ahwalu ya san hadaratu ya san maratibu ya san haqa'iqu bai da waɗannan aw kana muttasifan bihi ma ko kuma yana da ilimin zahirin ya sifanta da ilimin zahirin da na batinin na alal kamali amma ba bai cika ba kawai ta gefe gefe ne fa innahu la khayra fi subati wannan babu alkhairi cikin abotakansa ana tare وإن ك... وإن من كان متصفا بهما وإن من كان متصفا بهما على الكمال تأتي وند يزمنتو يا كذن وإن من كان متصفا بهما lalle wanda ya kasance ya siffanta da ilimin zahiri da baɗini alal kamali a bisa cika gwargwado ilimin zahiri ba za a layin ciro tun daga alola har zuwa abin da ya shafi salloli da azumi da zakka da hajji ba. haka da ilmin ilmin batini yana da nasibi mai tsan kwari a ciki wa kanat fihi al-ayatu sabiqat kuma yana da waɗannan alamomin da muka faɗa a baya a fa innahu yashayyu wannan za a mai da shi shehi tarbiya kuma zai sada kai zuwa ga Allah wa hadha yace wannan fa amma idza aqama hu shaykhuhu idan shehi shi ne shi ma ya tsaye da shi ya aje shi a matsayin mai yin tarbiya fi tarbiyati wa idza aqama hu shaykhuhu fi tarbiyati in shehi shi ne ya aje shi a matsayin ya rika tarbiyan bayan Allah zuwa ga Allah wa'azina lahu fiha kuma yayi mai izini cewa shi ya kama hannun wasu ya kai su zuwa ga Allah hala hayati a halin rayuwar shehin nashi lala ana tare wa amma in ma ta qabla zalika amma in shehin shi ya mutu kafin wannan shi ma walam yakmul fi zamani shehi bai samu cika a fadar Allah a zamanin shehin shi ba bai samu cika ba har shehin nasu ya rasu to amma fa iza fa haza فهذا إن ظهرت عليه أمارات الفتح تولد الشماء إن ألام من فتحه ده سام سر الله يبين أتاره الشيء وعلامات الخير ده كما ألام من الخير أتاره الشيء wa arada da duniya kuma ya kau da kai daga sha'anin duniya ba za ka taba ganin sa cikin kwamata na harkar duniya ba wa akbala al akhirati ya fuskanci lahira gadan gadan wa waqa lil muridina al fatahu ala yadihi kuma ake ta ganin muridai suna samun fatahi suna samun musuli da sanin Allah a hannunsa haza aiza yushe ya kushi ma za a iya rikau shi a matsayin shi ana tare wa amma illam yakun fi illa illa mujarradu jam'in nasi ala sahibi amma idan ya zama to ba komai a cikin shi sai dai kawai tattar mutane su ci tuwo a gidan shi fa za la khairi fi ma'rifati wannan ba ma alkhairi kan shi sanin shi ma ba alkhairi cikin sanin shi ballan zana ka rike shi a matsayin jagora wa annahu la yanbaghi lil shakhsi kuma sannan baya kamata ga wani mutum an yas'ala an shakhi tarbiyati ya tambaya game da shi tarbiya illa idza jama'a al-awsaf as-salasatu as-sabiqat sai dai in wanda zaka tambaya ya ci ya cika waɗannan sifofi da muka karanta su a karatun mu na baya guda uku ana tare fa inna ghayrahu dan wanin sa rubbama akasa sawaba zai da yawa zai iya juyar maka da abin da yake daidai ya mayar da kai ya mayar maka da shi ba daidai ba to saboda haka sannan sai ce summa ashara to nan za mu tashi nan za mu tashi alhamdulillah mun kawo ƙarshen wannan karatu shi ma zama na goma sha uku a ɗan uwanku cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi anguwan kana sabon garin Zaria Kaduna State a fafa ɗan ƙasa Najeriya nan ban waya don kira ko kuma WhatsApp number don tambaya shine zero lambar ita ce 080-24-36-51-15 kera ko whatsapp duk insha Allah bisa abin da ya shafi tambaya ko abin da ya kama da haka in Allah ya lamanta za a amsa insha Allah wasu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh